نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والسلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات cewa ‘yan uwa kamar da yadda aka saba a duk yau mulkani ba a da salatul asir ila salatul magharibi muna gabatar da wannan littafi mai girma wanda aka yi sani da tafsirul qur'an al-azim na babban malami al-imam ibn kathir wanda ake mishi alkunya da abul fida kuma abinda wannan tafsirin ya hiba kan shine tafsirul qur'ani bil qur'an na biyu tafsirul qur'an bis sunna na uku tafsirul qur'an bi aqwali salaf wa ma atba'u dhalika min al-tafasir na'am da haka ‘yan uwa ina ga yau za mu tashi darasi na ɗari da goma sha hudu masha Allah cikin wannan sura mai albarka ko su ali imran ko abu da ya akwai aiki aya ɗari biyu yanzu ɗari da goma sha hudu lalle akwai mu aiki darasi ne aiki darasi darasi ita aya ta ɗari yawa da nan ma'ana darasi na ɗari da goma sha hudu ita kuma aya ta da tamanin da ɗaya za a sake su sallar da sami Allahu ƙaunar da zina ƙaru inna laha faƙirun wa nahnu abun ya yi ta gaba da haka musulmi da na ita kuga ita kuga ta kunna
من همزه ونفسه ونفسه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نعم ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ubangiji madaukakin sarki ce laqad sami Allahu qawla allazina qalu tabbas Allah madaukakin sarki ya ji fadar waɗanda suke cewa inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya lalle Allah madaukakin sarki talaka ne mu ne mawadata man alqailun suwaye masu faɗi wannan magana al-yahud ubangiji madaukakin sarki ta sana ka tubu ma kalu da sannu za mu rubuta abin da suka faɗa tafsiri ya fi tala rubuta aiko wa qatlahum al-anbiya a ghairi haqq sannan kuma suna da wani laifi daban ma ban da wannan shine kisan kan annabawa da suke ba tare da wani haƙƙi wanda ya cancanta su kashe su ba ba za ka samu wani laifi ɗaya ta kaba daga cikin wanda suka kashe annabawa arba'in da uku wanda aka a wata riwaya ko arba'in da hudu ko da ta ka dubu ma ko ɗari ukun da wani abu a bisa kan iya huduwa laifi ɗaya ta wanda wani annabin yamma kawai laifin shi shine a da suna bauta ma gumi ya zo ya wannan abin shirme ne duka ayi watsi da bautar gumi ki abauta ma Allah shine daya ko wani kawai shine laifin wanda dalilin wannan ake kashe ko kuma a kawai wasu daga cikin su kawai suna mana huci wajen awo ko wajen mizani ba nan suke nan ko ko sun ce ba kyau ko shine laifin ko kuma wasu daga cikin su suna cin kudin ruwa kawai annabin ya zo ya ce Allah ya haramta shi ne laifin da aka kashe yanzu da Allah tambaye ku wanda ya wannan abin yanzu ya tantance a kashe shi kaga taimakon ka ma yanzu wani mutum ne wanda kai a jin karsana ba komai ba kana cikin yin ta kaji ma kana ka ɗau shekaru ya same ka ba kowa ya kai ya shi ya ja ka share kai ma nasiha kuma a dalilin nasiha ki ka fata tsakani da Allah taimakon ka ne ko su karkace kai wani ya gaya ma karka fata ma taimakon ka ne ko su karkace to kawai annabawa ko dalilin wadan gaskiya duk wani annabi da kaji an ce an kashe shi to kan kai tsammanin cewa wai laihi ne aka kashe shi me ya janyo miki kisan kai kenan anan nake so mu gane wani fikin ashe duk mutum da yawan faɗin gaskiya ya san cewa dole zai samu cutarwa ta bangare guda uku zai samu cutarwa ta bangaren baki kuma zai samu cutarwa ta bangaren gangan jiki kuma zai samu cutarwa ta bangaren kisan kai gangan jiki na nin kashi ko a soke ka ko a tattabe ka faɗin magana ga wani annabawa har sun sa a soke ka wani shiri ma zai ma shi da ban shi da kaza ko shi da bayya kaza kuma duka abin magana ne to da haka yan uwa kenan mu gane cewa duk wanda zai bi gaskiya sai Allah ba shi hakuri in dai ka bi gaskiya to wallahi ka shirya ka kuma za ka fuskanci muƙabaloli masu yawa in ka ga kawai ana tafiya da kai lamun lahiya a wannan mutumin girgi na kaza a ba gaskiya bane kaje a kana irin abin da mutane suke ina ba dan gumbin da baka saba musu amma in dai ka bi daidai sai Allah ba ka hakuri annabi yake cewa a gaba zamani zai zo duk mutumin da yake riko da Qur'ani da Sunna ya dace zai samu abokai guda uku annabi yake wanda yake bisa kan je da zai samu abokai 70 har sama da 70 zaman ya fara ba ko da fara ba in dai ka kudin na zaman da Allah ya albarka ku duk inda kai su kanka ne sai to annabi yake to ku zauna da ku to duk wanda kuma wannan zamanin in ya zo yake bin fahimtar Qur'ani da Sunna ya jimari akan zazzagi da suka sai ya yi kawai kamar bai san ba abin da yake so in ya mutu annabi ta ba wanda zai hana shi shiga sai to na shiga aljanna in dai mutum ya jimare akan bin qur'ani da sunna to a gobe kiyama ba wanda zai hana ka shiga aljanna da haka yan uwa mu kare jimarewa akan zazzagi da ake mu akan bin sunna ta manzon Allah ko wani da gangan ma kawai ya maka shehi ya mika maka kuma baka yi ba abin ma to duk wani abin malam abin da zaka fara tunowa in an ce wani ya ce ma wani ko wani ya ce ma kaza da farko kadan ake so ka fara halarowa shine wai abubuwan da aka wa manzon Allah na wadatsin da kiyayya da zazzaki wani an kasa da naki da naki kashi nawa za ka dauka a ɗari ne an yi sa aka dauke shi ɗaya gomi ya tara da tara duk an aiwatar wa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin jahiliya su kansu ƴan maka suna kiran shi da al'amin ne da fasin al'amin daga al'amurin ismul fa'il ke shi al'amin ne al'amin amantacce wanda bayya cuta wanda bayya manahud wanda bayya magudi shi na kiran al'aminu to a jahiliya duka wani shekarar da aka yi tun daga shekarar shi ta farko da aka aihe shi ya fara wayoje shekara goma ya fara bayyana gaskiya aka je shekara arba'in ya zama ta sunan muhammad ya bata ma to al'amin in kana neman shi ma aina ta al'amin ina ga al'amin amma ana aikowa manzon Allah da annabita sai ta suke su su san ba ka ji ba ga manzon Allah duk wani kokarin da ya ba amma ka ji ba ga a ƙarshe kuma sai kai gun da cewa bayan sun shahi al'amini kin wanda sun yi shekara talatin da wani abu suna faɗa yanzu a ƙarshe suka ce ai wannan muhammad kin ba komi ba ne ko mahaukaci al'aminu yanzu zai kuma mahaukaci saboda illami ne ya zo da cewa ne ko bauta ma Allah shi ɗaya a wata bautar lata da kunza da manata da hubula kawai shine mai tsaye kuma ba al'aminu ba ne saboda kawai ya ce kala a sha giya kala a yi motsi kala a yi zina kala a rika kashi yara kankana kawai shine kawai an tuɗe miki sunan jina al'amin yanzu ya zama mahaukaci kaga a qur'ani an ce manzo Allah mahaukaci an ce miki ne sihiri an ce miki wanda aka miki sihiri shi ne yi an ce shi ne yayi kuma an ce ne an miki sihiri ne ma'ana da sabba abin da yake banda wani kuma an ce miki ne boka ne banda wani an ce miki ne mawaki ne daga cikin kalmomin da suka fadi ya aiki da su kai a ƙarshe kawar maka hede kai suna cewa manzo Allah na hannu nan tajiru kalmanun mu abin da muke jire kawai ka mutu mu huta mu ci gaba da bautar lanta da kusa da manata ubangiji madaukakin sarkin ta manzo Allah ji hankalinka innaka mayyitun wa innakum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takatatimun lalle kai kin yanda suka faɗa ne mutuwa amma su san cewa su ma ba masu mutuwa sannan ne ga ku da kai da su a gobe kiyama a gaban ubangiji kuna jayayya kada ta na gaya muku abota ma Allah shi da kada a hada mashi abokin tarayya duk wanda ya wuce yana hada Allah abokin tarayya wuta kawo mu ba ka gaya mu ba mu ba mu ji ba yanzu ka lura sun tabbata cewa waye yake kan gaskiya a ranar yanzu inkarin da suke cewa wata kan tauhidin ma bai zo mu da Allah ta bar ruwanka kuma ni ne zan hukunci ni kuma na gaskiya to da haka yan uwa duk wani mutum wanda yake zazzabin ka akan bin tauhidi da sunna ta manzon Allah ko kuma a a wani bangare kaga mutane suna so su yi mana wuce an ba ku wata responsibility ko hudu kuma kai kake so kai adalci kaga ne kokon bisa su sai suke sukan suke zuwa suna gama ku da masu gida suna maka ƙarya kai kai zuciya ka fita daga wannan bai in kai zuciya ka fita san da magana ba saboda dama ne ka wata dama sun suke so ai zalunci ka suna jin kake adalci wannan adalcin da kake ka jimri akan zazzagin wa'annan mutanen guda uku gobe kiyama Allah zai muku shari'a tsakanin da Allah an yi shari'a kai a fahimta da wai ya samu galaba da kai to duk irin wani abin mutane ya kamata duk mu gane duk wani zaki da za a manje akan bin qur'ani ko bin tauhidi dan tsagoran tauhidi yanda manzon Allah ya koyar sahabbai ko aqidatu salaf kashi nan dai ba hina zanu ba sai cewa Allah a aqidatu salaf Allah ina yake a sani ya jama'a ka samu wani ya zo ya ce ai Allah yana koyar kuma wannan magana ba babu ita a qur'ani babu ita a sunna a fiqh ma babu saboda shugaban fiqh malikiya wai al-imam malik da aka mishi tambaya kai ban istiwa wai wannan al'istiwa kin a yaya take ta al'istiwa wa ma'alum idan an ce daidai da ai abu ne sananne in an ce daidai da ai abu ne sananne misali dangane da mutum in za ka ce yanzu wani ya daidai da akwai jira ya za ka eh istawa musa alal kursi annabi ka bani da mu wai yanzu a hankalce labari ne na baka tun yanzu ba a sama ne istawa musa alal kursi musa a yane ne a saman kujera a wai abin da nake so gari kujerar ai ba ta take saman wai yake saman kujera wannan misalin Musa ke to ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa kalmar da nake so gani istawa malamai suka ce ai ista'ara war dafa ya daukaka ya daukaka irin daukakar da babu irinta don ne al-imam malik da aka tambaye shi kaifa al-istiwa yace al-istiwa ma'lumun والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة يتي أخرج المبتدئ وانت يتنبيه ما مالك تنبيه yace ai daidaita an san ta tsananiya ce a yaya Allah ya daidaita a sama al'arki ma rubuta ba wanda ya sani kaga nan magana ne ake kaifiya yace kuma yin imani da cewa Allah yana saman al'arki a sama marubuta wannan ba za su yi bane dole ne ka yarda saboda qur'ani ne ba da labari a abubuwan da qur'ani yake ba da labari akwai zaki yin imani da alqur'ani dukkan shi da kuma kawai cewa ayat ta dai ka ta yarda da sauran ne hukunci shi a musulmi ka wuri ka ku zaki ba ka yarda da ayoyin alqur'ani dubu shida da sassin da biyu kawai kai aya ɗaya da kai raba da ita musulmi ne kai ko ka wuri ba ku zaki ba in ka kawai cewa aya ɗaya a fahimtar salaf to kamar ba kai raba da sauran kamar ka ce yanzu ka yarda da annabi Muhammad amma baka yarda da annabi Isa musulmi ne ko kafiri ka yarda da annabi Musa amma baka yarda da annabi Isa la tufarriqu baina ahadin min rusuli aqida ta da shi ne duka annabawa za ka yarda da su ba ka ba abin da ya shahi ka Allah zuwa to wani abubuwan ɗan uwa kaman ana nuna mana cewa aqidar Yahudawa na farko zalimi na biyu kan a rika saban Allah na uku karɓar rituwa na hudu cin amana na biyar rena Allah matan shi gubani na shida kuma rena dokar Allah duk wani laifi da ka sani wanda a yanzu ake girmama shi a duniya to babu wanda suka kirkiro shi Yahudawa da wannan ne za ku ga ana yawan tsine masa albarka yu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان تخب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون هرجا النبي عيسى ان تينا مثل البركه أبدا كان هرجا النبي داود ان تينا مثل البركه اذا تبين الله يسعى كثيرا saboda ka'idar Allah bai abu ba hujja sai saboda su matsalar yawan saban Allah kuma ana yi ma bisa hana wajen yin su goyi ba duk mutumin da bai hana saban Allah to la'anta in ta zo akan masu to haka shi ake hada ku gane da haka duk mutumin da in ya ga ana saban Allah shi ma ya dan je masa ka dan sani suka zo taimako muna fika ne kada Allah ya taimaka mu ya kace ban da kuɗi ya kawo shi ishirin to ka kuɗi gobe kiyama kaga da za a sa su wuta a wannan fika ne cikin hadda to ɗaya biyar gaba ba wai a tiran ba wanda ake na ba a yi asirin bari yanzu ai daman shi addini ana tafiya ne ana gyara kan a jama'a ko akwai masu bikin gidan shi ne ake tsoro ba ba kada ba ba sai ba ka rubuta to kage lalle muna da aiki kenan to yahudawa dai ɗan iska ne kuma irin wannan ɗabi'ar da suke duk wanda ya irin ta gobe kiyama Allah zai hada su kai ka'idar Allah ce duk inda aka samu gane ne Allah zaka ji ko husurul ladina zalamu yadli wa azwajuhum ya kuje tsammanin azwajuhum Allah ya ta mana iko an tafi kiyama ku tattara mana masu bautar gumi ya ce wa azuwajum da ake ne da wa azuwajum da ire-iren su da irin akidar su eh kana ga cewa ba komi ba ne kawai shehun ka ya zama to shine Allah in ya ce haram sai ka ce an tsari ga wanda ya sai ta in ya ce halal kai ba ruwanka da Qur'ani da Sunna kawai na babban malamin na ka shege halatta maka shege haramta maka gobe kiyama tare da azuma ku da kawai ya kuyar in kuma shi ma ya san cewa wannan haramcin da yake ba daga Allah bane ko nan halaccin da yake halitta ba daga Allah bane to har da shehun na kaza gaba kusa rafiya da ga yan kwaje ne mu gane cewa bin dokokin Allah ba zabi bane dole Allah ka zartar da mu ubangiji madaukakin zargin sai kuma laifin sa nabi wa qata lahumul anbiya bi ghairi haqq da yawan kisan kan annaba ba tare da gaskiya ba ubangiji madaukakin zargin sai an tashi kiyama wannan qul sai mu sai da su zuqu azabal hariyat ku dandana azaba mai kuna azaba mai kuna halittoci zalika Allah sai abin da yasa Allah madaukakin sarki ba da uzuri yace a sa su ta bima qaddama ta aidikum saboda abin da hannayen ku ne suka gabatar a wancan satin mun ce me yasa an samu laifi guda biyu kuma ya aka bada ne amsa daya ku yi aiki da nasosin inna allaha fakirun wannan laifi ne kenan laifin harshe kenan ko wa qatalahum al-anbiya duka da yafi kenan ko laifi na biyu kuma laifin kisa to me yasa kuma da aka tashi ba da amsa sai aka tabbatar su ne a ku diba dai da kyau nan ku diba dai da kyau ku ga wani amsa zalika bima qaddamat aydikum ya aka ba da laifin hannu ba ba da laifin ne laifin abin da suka faɗa na baya duk da cewa kuma abin da suka faɗa na baya ya yi kisa kan girman zini example yanzu wanda ya ce wa Allah talaka ne da wanda ya kashe mutum ko a ganin ko ne girman zini saboda shi wannan babu ne nan ne tun mutumcin Allah ubangiji a girman shi ba ka tun mutumcin shi ba ma kawai wata magana kace ƙarya ce ku ya kuke gani karamin laifi ai ba karamin laifi bane to kaga amma duk da haka ba Allah ya bar laifin da aka mashi ko kaga da yake magana akan ne zalunta dan uwan anan za mu gane ashe az-zulm zulumatun yawmal qiyamah kanda manzo Allah ya faɗa yace shi zalunci duhu huka ne na tashin kiyama duk mutumin da yake zalunci a rayuwar duniya shi yake shi kawai bai yanda za a yi da shi ne ko an kasa daukan mataki a kan shi ko kawai abin da ya ga dama zai yi wallahi in aka tashi kiyama gobe kiyama ya yi kowa shiga damu ba abin da Allah ya tsana a duniya kamar zalunci ya ibadi hadithu qudus inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama ne tuni fada ta zalamu yau Allah mu ba dole mace doka ce ni da kaina na haramta wa kaina zalunci dan haka kan ku zalunci tsakanin malaman fiqh suka ce wannan zaluncin da aka ce kan ka dauka wai ana yin kawai kisan kai ko kuma cin amana ko kwasan dukiya ko kuma ƙarya ko zina ko kaza wallahi abinda Allah ya ni kaga ko da daidai kwayar zarra kawo wani yaro hin tsari ko wani makwabcinka ka tuce shi ko aboki gobe kiyama Allah ya karbi ladan ka ya bashi ko mun dangantar zalimi da haka yan uwa mu ji tsoron zalimi ubangiji madaukakin sarki ta zalika bima qaddamat aydikum wannan sakamakon da aka sa ku cikin wuta mai kuna saboda abin da hannun ku ya gabatar sai ba ko mun ya janyo muku shiga wuta saboda kisan kan annabawa da ba da riba kaga riba ma da ne ake bada kaga kenan me zalimi an an wajen karɓar kuma kuɗin da za a mai dama misali ka ba da kamar shinkafa shinkafa goma ake sai da shi eh ka ba wa mai bashi a jika goma sha biyu kaga da zaka bashi da me ka bashi da hannu kuma da ne zo kudin na harmanu da me ka karba kaga aka yi jumla ta zalika bima qaddamat aydikum aydikum ya aka hannayen guda biyu saboda galibin wani abu mai mahimmanci in za a yi da hannu biyu ake ka iya samun an yi abu da hannu ɗaya in abin ne ba mai wahala ba amma duk abu mai wahala da mai tsage example da ka isa ka ɗauka mun shinkafa da hannu ɗaya ka iya bahon dawa da bahon masara da bahun hatsi da bahun alkama kai saka dauka da da hannu da to da ne haka ka aidi kuma haka jam'uliyat aidi kenan wa anna allah kuma ku san cewa lalle shi allah wanda da ake bada labarin shi laysa bi wallamin lil adiyat bi zaman to ba bi zalimi talbayuni mun yi imani da cewa allah ba azalimi bane na'am
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول نعم ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن نعم ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقرآن تأكله النار ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار نعم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين نعم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير نعم كل نفس ذائقة الموت نعم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة مم.
فمن زهزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نعم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ubangiji madaukakin sarki ta allazina qalu kuma sune waɗanda har da suke cewa har da suwa gina har da yahudawa inna allaha ahida ilaina mu allah yayi alƙawari da mu Allah ya ɗora mu wata doka duk wanda ya zo ya ce shi annabin to akwai wata shakkaka in ba su cika ba mai rawa ne ita kuma dokar akwai ta amma a dan ka lura an jaye kenan ya musu alƙawari a addinin su kuma da gangamin su dan su inkarin annabawa su ta wannan dokar tana nan daga nan har tashin kiyama saboda Allah haka ya yi Allah nu'mina li rasulin ai da ba ka san wani abu kamar yanzu Musa ne ka gane haka turo shi wajenka amma cewa zai zo ma da wani abu amma dole ka karba sai ka dora Musa irin dokar da shakkakan da ka dora bayan da za a yi Musa ta kar kaga wayo ne kamar cewa kenan kai baka ce ba a ni ban na karba amma ka ce ko da zan karba sai ka yi kaza da kaza da kaza a uku da kaza na sai ma bai iya a gaskiya ba na iya ba don baka iya ba ka karba ko ku gane ba ka san yan iska ne Yahudawa wayo gari in za su ce ba su yarda ba da abu kaga sai su dora wani abu da bai yi kuma wannan kaga ai wayo ne gare su amma wa za su wa wayo mutane amma da akwai mutumin da zai iya wa Allah wayo yaushe ma aka yi ka babu kai wai kirkire ka to sai suka ce mu Allah yayi alƙawari da mu ya dora mu wata doka yace Allah nu ujina li rasulin kalmi imani ga duk wani manzo in ya zo mu a matsayin manzo hatta ya atiya na bi qurbanin alhi ya zo mu da irin ibada ta kusantaka ya zuwa ga Allah ta aqulu hunnar irin wannan ibadar da zai kuma ka'ida ta shine sai wuta ta zo ta cinye wannan ibada قل أن مدعوك كذلك هي تمس قد جاءكم رسل من قبل بالبينات أي تبس ومن ذنن تنظومك كاهني إن زود هجوجي وبالذي قلتم وما دعلم أبنك كفراء أكام النبارة نحن زنجر عليك أكام وبالذي قلتم galibi ga wurin ya suka yi yawan fadawa annabawan galibi abubuwan da suka fada annaba suna da yawa amma nan abin da nake nema al-aqsa ko al-aghlab ina so daga cikin gwani ya gaji ya samu amma ya kayan mutsala kayan munazara fil qur'an kamar galibi da aka kisa su yunus da kisa su hud da kisa su salih alaihi salam hud alaihi salam yunus alaihi salam sulaiman alaihi salam musa alaihi salam isa alaihi salam galibi kawaran a lokacin da annabi ya mukabalantar su da biyayya ko ku yi kaza kar ku yi kaza me suka yi yawan madi ne ina so ku dau abin da suka yi yawan madi da shi na zan yi aiki ba ina yin kuma ki kadai ba da kike ba na'am fadima na huwa da kudi ba kalmar ku gani dan ko na wa billazi qul kuma da irin abin da kuka saba hodiwa annaba na me suka saba hodiwa annaba na me ne da kai kuma ne ka dauka insha Allah magare ai da ta suka yawa gidan inna sabarna bima qultu bihi mu wannan abin da aka aiko kan da mu kuma ya raba da shi in kun lura babu wani annabi wanda Allah ya aiko mutane ke sun karyata shi in kullum duk wani abu da za ka faɗi bayan karyatawa ko ku gane duk wani abu da za ka faɗi na sunfa to kahin su mukabalance shi da wani abu ne sun ce karya ce ina ba da gumbare mata to nan shine ma'anar wa dillazi qulud ai in har wannan ne guje ni to ai a baya tarihi ya nuna mu cewa babu wani annabi wanda bai zo ba ko kuma ai annabawa biya sun zo kahin ni in min qabli al-mutakabbin annabi ne ke magana qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati sai mutu ai tabbata manzanni masu ɗimbin yawa sun zo muku kahin ni in zo da ne suka ɗan kuma da hujjoji ya zo da littafi su kuma daga wajen Allah sannan ya muku bayani dalla dalla wa billazi qultum kuma da abin da kuka fani mishi ne suke ga muku kayyatawa fa ni ma ka talitu muhum to me yasa wasu daga cikin su kuke kake in kuntum sadiqin in har ku abin da kuke faɗa gaskiya ne cewa duk annabin da zai zo muku in zai zo da irin ibada wanda wuta take zawa ta cinye wannan ibada ku raba da shi Allah ya ce fa in kazzabu ka kar ka ɓata lokacin ga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama in sun karyata ka kafaran Makka fa kad kuzziba rusulun min qablika yuda man tabbas an karyata manzanni mun sai wa kan kai gaba ja'u bil bayyinati suma wadantan manzannan sun zo da hujjoji wa zuburi sanan da littattafai wal kitabil muniyar kuma da littafi wanda yake mai haske alkitabul muniyar malamai sun yi sabani akan shi zamu karanta shi zan iske kun ko ما لهيك تو الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار يقول تعالى تكذيبا لهؤلاء الذين زعموا أن الله أهد إليهم في كتبهم وبنجي متى وكتن تركي أنا فتر وانا مغانا dan ya karyata waɗannan yahudawa da suke rayawa cewa wai Allah ya yi alkawari zuwa gare su ya turo musu wai a cikin littafin su Allah ya yu'minu li rasulin kar yarda da kowane annabi a ta ya kuna min mu'jizatihi annahu man tasaddaqa bi sadaqatin wai shine yana daga mu'jizar duk wani annabi da zai zo musu ya zama to duk wanda ya sadaka da wata sadaka min ummatihi daga cikin al'ummar wannan annabi fa tu qubila minhu kuma a sai a karbi wannan sadaka to an tanzila narun min as-sama'i ta'kuluha sharri shine dole wata wuta ne za ta zo daga sama sannan ta cinye wannan ibadar sannan kuma aka karba a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam da wasu daga cikin annabawa idan ubangiji madaukakin sarki ya wajabta muku jihadi in kuka je kuka yi jihadi ina in kuka kori kafirai da wanda kuka kashi da wanda kuka kama kuka ta cikin sasari to ina dukiyoyin da kuka irin su takoba irin su mashi irin su garkuwa wa ma ta ba zalika min al'alat da abin da ya kama da haka daga cikin makamai na yaki kaga ne masu yawa to wannan makamman mu a yanzu a addinin mu a shari'ar mu abinda muka samu na gani ma ya ake da shi a jiba ku domin maganin mutum aladan da jiba kaga mu an halatta mu to su kuma al'ummomi na baya haramu ne sun gani mu ya za ku mutu shine za ku tattara su guri guda cikin dare wata wuta za ta zo in ta zo za ta cinye duka wannan kayan yakin da kuka siyo kaga da duk wani abu da kuka sani zinariya azurfa takoba kaza wuta za ta cinye wannan abin to wannan abin da wutar ta cinye ka lura to shine karɓar yakin ya zama kake na a yakin ku babu mana wuce kuma kun yaki dan Allah in an samu wani yayi algulul ya dau daga cikin kayan yaki kahin araba duk da ta su a lokacin su ba araba ma kasa su wani abu ko da daidai ba zarra to wannan mutar ba za ta zo ma ballantana ta ina ba dan gumbayin da to wannan shi su ne dokar sai suka ce to wannan dokar wai Allah ya alƙawari da su duk annabin da ya zo ha kai dai ba da irin wannan ibada ba to kuma ya rabe da shi to kan kuma ta shi kuma manzo Allah yanzu a addinin shi shine duk abubuwan da aka ciwo a wajen yaki a matsayin ganima Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uzuri yayin ya raba ya suka ce su raba har ma bace raba da ita sabawa Allah to kaga wanda ya dora ma wannan dokar yanzu abin da suke so ko da manzon Allah za su yarda da shi to a fasa raba ganima kau ganima asara sala'i kuma ban da wani halin asara ma ba da lana ba a ji a abu ai wuta ta bane to kai da yauke ne haka kirbe wai da mun mutar da take zawa ya ke duro kuma a tsarin shi a wata addini a wani doka ko to he shahi wannan dokar da he ka sabuwa kuma dole kawai an mido wannan dara kun san me yasa Allah ya shahi wannan dokar ya ka sabuwa dan ku sani to ku ina gaban ku da shiga hurumin Allah to nan an za mu gane cewa yahudawa ba kan ganin iska bane ka ji ba haka gani wa annabawa mu suke dora doka in dai ba a yi ba kaza mu ba mai gaba da ku wai ku sa ku wani kiri da kiri su kare ta su kai wannan kaman muna ga muku makircin yahudawa ne kamar yadda malam ya bayani kana ibn abbas abdullahi dan abbas haka ya faɗa wa da hasan al-basri da hasan al-basri at-tabi wa ghairihi ma da wasan su sun yi maganganu biya yan uwa anan abin da zan faɗa ne da suka ce wazobar in an ce azobar shine al-kitab wani lokacin a qur'ani ana zawa da azobar ana nihin lawil mahfuz wani lokacin ana zawa da azobar ana nihin wani littafi na wani annabi dan abin da nake nihi anan a ba da nafka basiri kar ka ce duk inda ka ga azzubur a qur'ani kace zaka ba ta ma'anar ne zaka ba ta ma'anar lillahi a wani lokacin ne take ni lauyi da mahfuz ina fatan gon bayani wani lokacin kuma ta zaman to littafin annabin da ake bayani akan shi wani lokacin kuma ta zo da wannan da ismul mubala littafi ba tare da an jingina ke zuwa annabin ba wani kitabil munir to me ake nufi da alkitabil munir malamai suka ce alkitab shi ma tawkidul ma'ana ne الكتاب توجيه المعنى هنا هنا الزبر الزبر جمع الزبور انت الزبور للتاي duk cewa azzabur wani littafi ne ke bantacce wanda aka ba Dawud alaihi salam amma sunan shi a larabci an ce azzabur littafi ba tare da an bambamce nawa ne ba in an ce azzubur kenan ne wanda gidi ne kenan al-kutub to ku gane azzubur al-kutub azzabur shi kuma ne littafi da ke an kama al-kitab kenan to wannan shine to an ta alkitabul munir ne ake ni malamai suka ce zance mafi ingancin an ta alkitabul munir wasu daga cikin malamai suka ce alkitabul munir bi ma'ana alquran wasu kuma suka ce alkitabul munir almurad bihi at-taurat wasu kuma suka ce alkitabul munir kaza wa kaza ibn kasir yace dukkan su akhbar kulluhum akhbar bi annahu lam ya'ti dalilun sahih alladhi yuqarriru zalika dan wani bayani wanda ke ingantacce ba za ka iya ta annabi ya fassara wannan fassara ba za ka ce abdullahi dan abbas ba ko mujahid ko qatada kaga kuma ni kenan lalimi yace zance mafi inganta an ta alkitabul munir ay alkitabul wadih ay alladhi yuwabbihu bayna al-haqq wal batil wa bayna ash-shirk wal kufr wa bayna as-sunnah wanda da ake dauki na gina alkitabul munir littafi mai haske ma'ana wanda yake haskaka abin da yake duhu ya za a yi aganci ko ba aganci ba wani mutum ya zo yana wani abu sai ka sai mutum ya hujja akan wani abu yake ai ana yi sai ka ce kana da aya sai babu kana da hadisi babu kana da ijma'i na sahabbai babu akwai fatawar wani sahabi ɗaya ma babu to me hujja akan haka kaga alkitabul munir kenan in akwai sawa zai in kuma babu ha Allah babu to me ya kamata tunda babu sai a bar wannan abin kenan ya aruni kenan alkitabul munir anan in ma da za mu ce waye alkitabul munir wa za mu ce qur'ani amma duk da haka ka lura ba amma babban mu da inda aka ce qur'ani ka san a shi babu na tafsiri kar ka ce kawai za ka yi kiyasi saboda tsabar ilimin ka yanzu ka wata kan saboda in ka ce alkitabul munir qur'ani ne yadda ne ka to a taura ma yani in ka ta ita ba alkitabul munir ba nan ce ati burhanaka ko baka ita ba irin haka ba ake ni ne ai qur'ani yayi at-taura dole duk kiyasi ne kai ai qur'ani yayi ibn a wai kawai inda aka ce alkitabul munir qur'ani ne kuma ba a taura ba shi ne nake so ka ga magana ma ga kuma ina ga tijiya da ruwa dan haka kenan anan babu magana da wani ijtihadi wani kitabul munir ne ake da dukkan ne ne bayyana danganan ƙarya da gaskiya wanda yake bayyana tsakanin shirka da tauni tsakanin sunna da bid'a Allah ka dantar da mu na'am ya karanta gaba da ubangiji madaukakin sarki ta kullu nafsin za'iqatul maut wannan ayar amma ta da musulmi babu wanda ke san bazar wannan ayar yau dai yana ayar mun gama kawai kaga har ma da ma ko ka ta take ga ta ana ta wannan ayar ta shiga kuwa ita ma kullu nafsin za'iqatul maut Allah ta dukkan rai dan dan mutuwa ne to nan almaut a nan abin da za mu ɗauke ta mu'annas ce gwamma zarta mu'annas ce almaut gwamma zarta in ka ce mu'annas ce me hujja Allah ka ce muzakkar ce me hujja na'am mu'annas me yasa saboda nafsi saboda ne ran nafsi a ba nafsi ba wani almaut eh shi annabi sai ka gama kanka muzakkar ne ba ba Allah ta ne na'am na'am eh duk da ce duk da cewa annabi ta jama'a ismu rijal kan wani gama tana ba mu zata wani gama ma'anna ne ne ta kai ka ma'anna ko me yasa ta fama ma'anna na me yasa to me yasa kace mu zaka ya ga lokaci la ba me yasa ta koma mu zaka dukkan rai me dandanan mutuwa na saboda za'ika ta saboda al-mautikin ma ita ta istiya ba ya kawo wani alaƙa da wani zaɓi kashe ba kawai saboda almau cikin kanta ba ai ba ta aka yi bane ne almauhu ai almauhu aka ce wa inna ma sani dai cewa tuwa fauna ujurakum yawma alqiyama ana tuka muku ladan ku ne ranar tashin kiyama wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jaza'an aw ba abinda mutum zai gani gobe kiyama sai abin da ya aikata tabbas aikin shi ba da ya aikata Allah ya ce wallahi zai gani wa anna sa'ayahu lalle aikin da aikata a rayuwar duniya tun daga balagar shi har zuwa daukar rai Allah sai sauka yura da sannan zai gani ya an bujiro ma da shi irin yadda babu take da tsarin wallahi za ka ganshi kuma babu zalunci ko da da ba za wa anna sa'ayahu sauka yura ba gare ba ya da ta kuma yuzu zahul jaza'a da au ba sannan za a mashi sakamako kuma sakamako mafi tsika ba ma su keke ba mafi tsika bayan ma an auna naka in ya kasa kai ya kara a kyale ka da naka kai baka kai rabai amma Allah ta kai yayi kokari ba sai ku kara masa dari ko dari ko dari ko dan dai dan gitta zulun da ya shiga aljanna dole ne annabi yake ta babu wani ɗaya daga cikin ku wanda kawai aikin shi zai sa shi aljanna ko wani shi an hada da rahama da gaba sai sa bai kuka ce hali kai ma ya ma idan Allah walau an da ya rasulullah kada walau an illa an yatagammadani Allah bi maghfiratin wa rahmatin وتوبة إلا أن يتجمدني الله بمغفرة وفضله yace wallahi dai in Allah ne lake ni da gawara da jinki amma dan aiki na nima da kuke gani na wallahi kokari na yawan kiyamul lai yawan kiyasu ba sai maka mutane to wallahi aiki wannan kada ya sa na aljanna to in har annabi yace kokarin da zai sa aljanna ina kaga ya kamata ɗan uwa mu gane in ma kana da kai ne kokari ne to dan uwa ka da zagiya wannan ka da zuwa da ma kai in kai kana ji kai ne kiyamul lai ne to an yi maza da su mutu a gaban in kana ga kai mai yawan sadaka ne haba mana a bayan mu kaza akwai wanda ba aka nemi taimako sai haka duka abin da ya mallaka ya sai da ya ta annabi ya bara dan Allah duka abin da ya mallaka ma kai in aka zo aka dana neman taimako ya gaba da jika biyu ku dan Allah lissafu dukiyar ka wani aka bada jika biyu akan shi ne ka wuce na ina ga da Allah ai aiki kawai da wannan kayan zuma an sani na wannan rigar da wannan kada da safa jika nan yanzu da aka zo taimako gaba da jika samu kan yana jira kuma ya kokari ya hada akwai wasu ma yan jamfiyar da za su rika miƙuwa gaskiya ya kokari jika wai ba da a yana kai kokari dan Allah ne sa kayan jikin ka ba wai gandar ka ba wai da nawa sai aka tana aka dau wandan da kudin tisin da kudin tamjin da rigar dan an aka lissafa in da mantar ma da tsawar da mantar wai nawa ne dan Allah da sahu da akalla ka ce jika shi da ko jika ko kuma ka da jika ai kaga sannan kai wani wajen san kayan jikin ba banda na baya ba kuma complain nawa ne ma duka na gare ka da haka da kuma wani ne kokari ya zaki ne ya ƙara kokari wanda bai ya shi kuma kalle bari jirgi ya bar shi a tasha don nan ne Allah madaukakin zargi yake cewa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sai dai kawai a gobe kiyama ana tuka muku ladan ku ne babu gari babu rage da haka yan uwa mu dage dan mu iske Allah da kyautawar iskewa amma zuhziha anin nari a ranar in aka yi wajen tuka lada da zini ranar au wa naba'ul mawazin al-qisab li yawmil qiyamati fala tuzlamu نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أو تكلا مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كذبا الله وزير ذو اليوم المحفوظ أجيش أقوم قوة لكوا أنا الله تسو أدور ميزان سجيني قدامي malamai sun kan yi bayani akan sikeli wanda dan kan kuma wani babi na tafsiri da ban girman shi kaga na duniya duka da ka gani da duka mutanen da suke rayuwa a duniya in aka nasa su a sikeli guda kaman a garkuwa ne ka nasa biye la dan gani maza azab ko yau ne zai fita duka wannan duniya ba dukan daga ganta duk girman da mutanen da suke rayuwa a cikin ta duka da za a zo a zuba su a cikin guda kamar da na biyu a garkuwar shi ma an tarsu gelin haka kuma za a auna ladan da zanen ga gaji da ka kai labari ko ba ka kai ba Allah ka darta da mutum haka ɗan uwa a rika aiki a karan kasuwar tauhidi da sunna duk abin da za ka yi kalka ya rika ya ta samu dalili ko mun kankantar aiki ibnu taymiya a cikin manhajus sunna ya ce musulmi mai wayo wanda ya san inda aka sa gaba duk abin da aka ce mashi in an yi ana samun lada bai ne sai ya tambaya daga ina aka samu aiki yanzu ma mai da kaji ana yiwa wannan mutanen wallahi garrama gare su idan Allah jiwa wani da nake neman hujja wani da nake da garrama sai da Allah amma na adalci ni abin da nake tsoro kaga ni asara da nake tsoro ko kaga sai da Allah yanzu ka hobe zo sai da Allah fakkasa da sai ka da magana mana ya yi kawo ne don bakta da ta zaka da magana to shi ubangiji duk yadda ka sa a aiki in dai bai aiko ba annabi ya koya kai wallahi Allah ko ranki da kai kallon kan sai saboda da mizani na karbar aiki shine manzan Allah dan ne Allah da zai ne man yubi ir-rasula fa qad ata Allah babu wanda aka taba wanda irin wannan Qur'ani babu inda wanda aka taba mishi wani kida duka annaba da suka mutu kawai Allah ta yake abisu amma bai taba cewa duk wanda ya buwana daga cikin su kaman ya bi ne saboda girman manzan Allah ya aka koyi wannan kalmar wanda Allah ya tsakance da alwali mabul ya aka soko da alqur'ani dan Allah nuna mutane manzon Allah waye shi kuma ina dan bid'a su gane cewa ce babu wani da tsaffe ne da ke waye ne ya dole dai an goma wajen wajen manzon Allah wanda ya suke inkarin da ake magana cewa kaza ba sunna bane kaza bid'a ne wani malami yana wazi yana jin jeje cewa annabi mutanen kawai an wasu ko kullum wa'azin su kawai akan bid'a ne kaga wannan yake nuna cewa ya jahilci bid'a babu wani abu wanda shi zan yake su bayan shirka kamar bid'a ba kun ga bashin giya da nan wani kitan kai duk ba wannan bane ke dan yi abin da ke dan yi ko kawai sami ka kana bid'a ka san me bambancin su shine bid'a ka san bai ma rabu da nan yi ballan tana fa ko ku fahimta da zan tambaye tsakani da Allah duka wannan masallatai duk wanda yake zina wai ya san bai ne ko kuma a a bai sani bane yake to duk wanda ya san abu bai ya san Allah ya hana to yana shirin cewa bari in karɓar da gemun masa kaga yana da niyyar da masa ne duk da cewa musulunci ba haka zai yarda da kaga dai kana da niyyar ki kenan dai shi kuma dan bida maulidi babu ita a addini babu ita a qur'ani babu ita a sunna babu ita a ijma'i a kiyasi ma babu ita ta saba dama kuma ibada ba a kiyasa amma babu da hukunci ne ake kiyasi annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'i tabi'ina bayan hijira tana shekara 400 ma kuma aka kirkiro ta ma'ana a duniyar musulunci mutane kirki ba ma san ta ba yanzu ga kuna ji abin da ke wani wani yanzu ce ai ba uban da zai hana mu ya maure ko ku gani abin da yake yanzu sai su gaba da yanzu aka yi gobe kiyama wajen ba da lada wa ya aiko shi ya maure wa ya waje ya kuma wajen aikata maure ubangiji ya ce la karita na lagu fi rasulillahi uswatun hasanatun kaga ta kai koyi ma kyautawa an tambaye ibnu kasir me yake da kyautawa sai kaga kara ko abin da ya zake ban ruwan in annabi ya abu ya kai in ya masa ya gabata sabban manzo Allah sai da tsabar ruko da sunna ta manzon Allah annabi ya riki zobe na azurfa a wata wani ɗansa da zinari kada ya rubuta muhammadu rasulullah akwai masu cewa la ilaha illallah babu la ilaha illallah ku ji bari wani duka kada mutum su babu la ilaha illallah muhammadu rasulullah sunan shi kawai ya rubuta da titar da shi lokacin da ya haka sahabbai suke kashe kan wannan sai da tumiki wannan sai da saniya shi ma ya je a mata dole na zinariya in kuma mun dauka wani guda na azurfa sai ya rubuta musu muhammadu rasulullah da manzo Allah ya ga mutane suna yawan yi Allah madaukakin sarki ya sabko musu wahayi amma mu lura da zance mafi ingan zoban zinari saboda asalin haramcin ne zai zuci kuma akan zinari ne aka yi haram sai da manzo Allah ya ga sahabbai sun tattaru in gadi ba a hannun sahabbai wanda ba su da yan kadan su ba dan ba su da kuɗin da za su sayar sai manzo Allah ya yi ba sai sai aka mishi yaron alhari da ya aka mishi sai tura shi a hannun hagu sai gudda wannan zoban nashi kuna ga wannan zoban nashi sai gudda ta sai tura a hannun dama sai ce haza ne haramun ila yau da kiyama sai warka sauri sabon manzo Allah ko da su ko so ya kai kaga da ta mana kariya ga ahli sunna na ga ga a bari mun je gida a gurin sahabban manzo Allah dukkan kowa ya tuke zo da shi ya wata sai da kuma mata wasu ko a da yana sa ne suka sa kuma sai daga baya ne shi kana bai suka yi to kai yanzu da da limancin juma'a da kake daukan sanda da kake kuma kai mun barin ka matsanta ta uku gare shi kuma annabi a lokacin da ya rike sanda kamar da ibnu al-qayyim ya ga cikin zabir ma'ad a kotaskiran da ne yake wada a da ta aka kera miki mun bari ne matsanta ta uku a ranar jifan sanda kai yanzu wanda kake rike sanda kan jarka sai jawabi ne ko na'am na'am kaga jarka kenan ba me kake rike na abinda ba a san da me ya ga san da shine abinda annabi bai koyar ba ko kuma a ya fata shi ya fata shi to kina an ka abin da yake kina ba da mun bari to wayannan abubuwan duk sunnoni ne wanda mutane ya kamata mu gane in ma annabi ya yi abu ada sai ya wasa to ya jigina akan ka kai maka wasa to da wannan wasa shine shiryan nan wani sahabi wata rana annabi ya je kauyen su wa'azi to annabi yana kan jijjuwa ya yana kallon mutane kawai ya ga wani sahabi da dole na zinari sai ya ce miki ya haza ta'an ya ce ya ce bani ya kai yesu ya ce me wanda ya ce zo ne na zinari sai ya ce kana so ubangiji madaukakin sarki ya canza maka wannan zuba na zinariya kan ba sai shigar wajen wuta gobe jama'a sama a yare ta ara wannan su kai warfi da ko kai gara eh hudda ta gari ba eh hudda ki da manzo Allah ya gama wa'azi yake yi sai wani mai wani zuci ya zo yace kun ka ta masban ta fi ibiya wa inna ma na haka an lokaciya wa lam yana haka an akali zamaniha ya ka ta kun zinariya ka je ka sarrafa ta ka sai da yake amfani da kudin ai ya hana ka sa ta ne amma da hana ka ba sai da yake wallahi la aqul ma na ha an hu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yi wuzi amma ya ce maka da Allah ni ba na dauka abin da annabi yake wai a dalilin ki za a samu garwashin wuta kan batun zo bane yace na ba ka kai ka dauka to shi kin ya ji kada ba kan dure ga ga kada ba kan dure sai ya sa ka kai alamaki ne da haka mutane mu gane duk abin da annabi ya ba sunna ta manzon Allah to ba sa ake dan Allah wani tambaye ku a da'awar an tuna mun da kigo ba ta na gida wannan an tuba ba a ba lokacin da muka zo kan tafsirin wala kaila wala jigala wala amira bi tarika wala wa dina wa yakalu ma la ta'lamun wa ala allahi kadhibus sabil ai kan kuma mun tabbatar cewa a shekara ta bakwai lokacin da aka bude yakin Khaibar a wannan shekarar da aka haramta cin naman jaki na gida na dawa kun sani ai hadisi ko halin ya halatta a ciki hadisi cikin bukari da muslim jakin dawa har yanzu halaka ne a ciki ko yanzu in ka ji aka yi farauta aka kama jakin dawa ko kai ka ga halaka ne a ciki wannan ne aka haramta kaga da aka haramta shi aka fasa ki a da ana ci sai aka fasa ki to haka ake so duk abin da ake yi a lokacin annabi ya kai in an fasa shi amma wai ka zo ka ce wai ai wannan abin da ake cewa kaza wai ina aka hana ni kuma yin sai mata to annabi ne kama kowa gaje kaman an an gudu da ima liman da masu wayo ba masu hujja ba masu wayo saboda ba mu maganar hujja mata tsinci wannan kazakin da ai babu inda aka hana ni kuma yin tambaye ko kai kuma an kai wa kai koyi eh duk wanda ya zo sai baka ai na aka hana ai ka sai dawa kai koyi shi nan kanka ba kanka hana ya baka ai na aka hana dawa kai koyi ni eh ba anan ina so ka tsara gani ai na aka hana so ka ji a kama na sun bayani ko sunna ko kana yin babu aiko to kai kuma da kai koyi ni kuma ina da wuri wa aka sai aiko da shi a qur'ani to wannan abin da kai yanzu ko ina kai da annabi yan tambaye sai ka bani amma to me yasa aka ce kare ka yi shi saboda shi annabi bai yi ba kenan rashin yin shi ke cewa ba shi yo bane za mu fige da wani asar wanda ke sahihi wanda ke neman bayani ya je al-mughni na ibnu qudam ko kaje al-musannaf na abubakar ibnu abi shayba an kaji ana in kana so kuma ka samu bayani cikakke ne ka kuma majmu'ul fatawa na shaykhul islam ibn taymiyyah abdullahi dan umar yace kullu bid'atin dalala wa irra'aha an-nas hasan dan kun tambayi masu maulidi ne suke ce mu karatun alquran da sirar zaman dan Allah koyawa yara sanin tarihin manzon Allah da gwaraza da sunayen sahabbai da sunayen ƴaƴan shi da matan shi ne bid'a ta je maka hinka wannan magana ba ai daga babu Umar wa irra aha nadu masu maulidi a ganin su maulidi ne sai abu nan mai kyau to ka ji Abdullahi dan Umar wannan magana ne da kimanin hijira tana da shekara 1440 da wani abu aka faɗe ta kuma madan ka san magana ce ta masu hikima karama da auliya wani yayi daga hanyar da kuma ɗan bid'a wa magana da babu Umar ba amma da ita suke kan hujja duk wani abu wanda aka ce ma bid'a ne Abdullahi da Umar ya ce ba ta ne ko da su mutanen da suke suna ganin abin ko masu maulidi ne suke cin da an haɗi al'imam malik rahimahu allah ta'ala wanda galibin masu maulidi biyan malikiya ne yake cewa ma ni fata da da da azali da da fara aha hasana sanni fa kalli da amar rasula kana risala duk wanda ya kirkiro wani abu a addini babu shi a qur'ani a sunna aikata wani manzan Allah ko tabbatarwa ko fatawai ko ijma'in sahabbai ko wani sahabi ya aikata wasu da suke ba inkari babu wani abu ma kuma yake yin abin ne yake ga cewa ai abin mai kyau ne ya ce to hukuncin ka shine tabbas ka sai annabi yayi mana hukunci a annabi dan Allah in tambaye ku musulmi ne tsammani shiga aljanna ya tuhumu manzon Allah da mana hukunci ko ya fudi ga musulmi na jama'a akwai kokon ko ba ya ga da da musulmin da yake tuhumar manzon Allah to ma duka yace ko kana so ko baka so in dai ka kirkiro a addini kuma kake ga cewa mai kyau ne har kake tunanin a baka lada ma duka yace wallahi hukuncin ka yanzu ba magana ba da lada kana tare da wani babban bala'i kaman kana cin gyaran annabi kuma ban da wani cin gyaran tare da zari magana da malik ta uku yace lan yusri lan yusriha akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha babu wani abu da musulmi za su wanda zai gyara karshen wannan al'ummar sai irin abin da ya gyara kwarfanta ne marga ginya duk wani abu wanda kuke ga cewa in aka yi za a samu lada ko abu mai kyau ne to ku auna shi da magabata sahabbai tabi'ai tabi'ai tabi'ai ne sun yi gobe su yi ba in ba su yi ba wani abu ba mai kyau ne ko da ku kuna da mai kyau me yasa saboda su sun yi ku tsoron Allah sun yi ku ilimi sun yi ku imani kuma lokacin su yamina ku daraja kuma duk da aka muku yi kuma ku zo ku kuma ku ko ku kanku ko akan ku adalci Allah ka zartar da muku da haka ƴan uwa magana ce ta uku da ita zan ce الإمام هرقت ما لم يكن حينئذ دينا فلا يكون اليوم دينا duk abin da a lokacin sahabbai ba dauke shi ba addini marubata to a yau bai yanda za a dauke shi addini wannan yau juma ba yanzu wani jima gobe yanzu lokacin mali ma'ana a lokacin annabi bai kai ɗari biyu abin ne marubata duk abin da a lokacin annabi ba a dauke shi ba addini to karfe tunanin wai a yau kawai a da dole za mu mai da shi addini a nan kamfe da za ka wa madai wai a lokacin annabi ana kwana uku daga iske malamin ka tambaye da Allah baka hujja kare ma kuma iya zani a lokacin manzon Allah ana kwana uku a to ai na ce hujja ne ko ka ka ko hadisi ko ijma'i ko ka tawar sahabi a lokacin manzon Allah ana kwana uku a tattara malamai a ce gobe turwajir a zo a rika raba kuɗi dan Allah ka diba da a rika raba kuɗi to su wani aka mutu mutuwa mutar kuma ce su a sunna su aka ce a taimaka kuma kuɗin kuma da ake raba su ya ake raba ga mabukatan an kyale kuma ana ba wanda da Allah ma na kuɗi ba zakar ko mahaukaci ne kai kasan cewa wani abubuwan da ake na kwana uku babu shi a addini saboda shi addini sauki ya ka mu kuma me ake an tsanani kuma kasancewa da bid'a ma kuma zinin da kuma yayi ma tsananin haka akwai kwana uku wanda yake zaki a lokacin annabi an yi kwana uku in dai malami ne yake sadaka kai kansa yanzu idan babu wuri a lokacin manzon Allah akwai arba'in babu wanda ya taba yin ta kaga ko sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'i ne ba wanda ya taba kwana arba'in kuma na ce muku ma ko tabi'i ko tabi'i tabi'i ne kun shafa bakin sahabbai ne banda tabi'ai a ya kamata mutane mu bayani malamai na sunna suka yi ijma'i cewa amalu tabi'i laysa bi hujjatin tabi'i aikin tabi'i ba hujja bane a addini sahabi ne ake kan hujja da ake shi ma akwai sharadi in wani tsoban shi ne mishi ba inkari in wani tsoban shi mishi inkari ya ka'ida take ta ilimi shine ya zo a yi kiyar sai a diba cewa a cikin su ba ayyuhuma aqrabu ila dalil a cikin su bin wanne kusa da hujja sai a ɗauke a yadda ɗaya ba duka ba za a yi shi kullum ba a ɗaya za a ɗauka shi kuma ɗaya ma ɗaya a yadda shi to dan haka yan uwa kun gaba abubuwan ma malamin a hankali to kai yanzu ana maka magana babu kwana uku sai kuma kana magana ƙara wa'in sai kuma a wani kana magana tukun shekara an san cewa kwana uku ma babu kai kana tukun shekara yanzu a murya ba har tukun shekara ta goma ba san mu ko kun dani ko ku sai tukun shekara ta biyu tukun shekara ta uku idan da da ka kuma da wani ba ta ba mu ba kuma wannan yan shekara ashirin da biyar talatin da wayan ba ga hudu ka ga yanzu wannan dan Allah menene wani abu Allah ya sa a gane kuma Allah ya zartar da to wallahi kan wa kuma wani abin da muke daukar shi da wasa na rinki maka da Allah kana daukan kamar wannan ai wannan mutanen ra'ayi ne garin haka ake kawai ra'ayi ne garin wanda zai ce ga abin da aya ta ce ga abin da hadisi ya ce kuma kai na ka kai da baka da ra'ayi annabi da shi hada baka kawo shekaru ɗaru'ar wanda dan Allah wanda zai ka aya da hadisi sai ga abin da annabi da kai da kake kuma baka saba wai ne ra'ayi ko ra'ayi wai ne ra'ayi kaga kai ne ra'ayi wannan abin na rike muku da Allah ko wannan abubuwan da muke zanci akan ko da kana dauka da dauka wallahi tallahi abubuwan jama'a Allah ya nemi da ni akan aikata su kar ku dauka wai kawai ta bi jani sani ka san mutane kawai da yaki a dan da kitabu kuma ba wanda ba zai Allah da ka tashi ko na kar ku ha mala haka da gobe jama'a wani ne zamu shiga matsala ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zan cike da hadisi guda wanda musulmi ya gashi an tashi kiyama mutane sun nuho wajen manzon Allah ana gudu kuma wanda ya zo manzon Allah ya kwalho ruwa a tabbikin a wani tabbikin wanda aka warwa manzon Allah a irsatul kiyama shine filin da za a tara halittoci aka musu hukumci kuma wanda ya kado da gudu manzon Allah ya dauko a koramar da annabi ya ce kwaɗinta tahiyar wata guda ne tsawon da tahiyar wata guda ma'aunan da za a rika kwalwa ana bawa al'ummar shuruwa adadin turaren da suke samu ma'ana ko da zanyawa kuma ne kado da gudu ko da ganga da take ga haske biyar gurbin alwala kenan ko gurratul muhajjali to ya ne kama ne kasha in kasha ka ga salfa da ingai tun da kake baka taɓa yin ibra kuma baka ji ba har ka shiga aljanna wannan ya kado ɗaya wasu sun kado da gudu da jibril da malaiku suka masa aina ko yin nan da ila na ta sun tambaya na ga gudan in ya sa ta ku da kuka san ku daga abin da annabi kuka saka kuke na ne su ba ya manzo Allah daga sabu ya ganta da haske da sai annabi ya kabo ya jibril inna haula ya ashabi au dawa ya jibril inna haula sai haji aka mu diga da tafiye ya jibril wadannan suna cikin mutane na na baya baya sai ya ce mishi ya haka innaka la tadri ma ahada tu ba'a in shun ka gani bayan mutuwa daga kai ka san yanzu kai sannan sai abal sani sai fa innahum qad baddalu wa bayyaru wa ahada tu ba'a daga ka san akwai wani tafsiri da ne Abdul Jabbar yayi na magudi wai sai wai ai fa innahum murtadina amma yau na rinda da suka wannan jawar ba ta wata daban to wannan shine tadilisi na malami mana wuce wanda a matsayin wuce duk irin wani abin bai kamata ba a san shi malami saboda ka san ni ba zan ce muku bai san wannan ruwa ya san yanzu mutum kamar Abdul Jabbar Allah ya mutu adali ai magana ka ce bai san ba hadisin ma in zama ma san da mutu gani billahi alazim na tabbata cewa wannan hadisin ya san shi kawai sai ka tsabar tabbatar da wanda ne kawai ya kewaye shi to da haka yan uwa duk wanda yazo yana maka tawili akan hadisi ka ba shi bane wannan riwaya daban wannan riwaya wanda nake magana akan ta muslim ya rawaito ta al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito ta kuma hadisi ne sahihi muttasil bil isnad sanadan wa matan me ne matsalar annabi da mai jibril ya ce bayan ka suka canza ba abin da kake bane kake me illa sun kirkiro abin da kai kan zama ba mutuwar ka da suka kirkiro kai ma baka san shi suka kirkiro ya ba zai ba ba su huka da ba su huka inda haka da kore sa kore su ai ake kore mu bakiya amma shi mutum su kore kullum ma azan sai akan gida bari su ke muku da wani hadisi guda amma sai sai Allah madaukakin sarki baya karbar su ba san gida har ya bar gida a cikin aikin da kace Allah ya karba sai ka bar gida a cikin gida wannan hadisi ya kamata mu san cewa hudu al-Imam Tabarani a cikin al-Awsat kuma hadisi ne wanda yake hasan kan wani ta yi ko'ibi ne kasan da ba ji ake bai ban gadi hadisi ne hasan na zo da dinar arba'in cikin irwaɓar gani da hadisi ne hasan Allah madaukakin sarki baya karɓar aikin ɗan bid'a hal sai ya bar bid'a shi kaga da Allah yana jiran kanka a cikin aikin ka kamar ni Allah shi ne sai mutu bi alaka lahum rabbana wa bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa ma kana min sidqin wa min Allah wa ma kana min qabrin aw zalamin aw nisyanin faminni ومن الشيطان واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله عليك وبركاته وتسليم كما انا نوى نعم اي نقول بي والسلام عليكم ورحمه الله